بسم الله الرحمن الرحيم المصحف والمحرف hadisi musahafi da kuma wanda yake muharrafi a nan gaba zai faɗi me ake kira ko wani hadisi ne ake kira musahafi hakanan wani hadisi ake kira muharrafi ma gayyaru bin naqdi fal musahafu ma gayyaru bi shakli fal muharrafu fi sanadin kabul zarin muzahimi sawabuhu fi nuddarin marajimi وفي سليم بسليم والمتن يشككون الخطب الفتح لهن الستا روى السوري شيئا وهتجر ابن لهيئة بميم أذكر حديث جابر في العذاب رمي أبي بندر أبي لهونمي وقائل صحفه في المعنى في أنزة حي وشاكل هناك ما غيروا بالنكد كلمة in aka sauya mata ɗigo idan kalma aka sauya ɗigonta kamar misali nun guda ce sai aka mai da ita ba ko aka mai da ita ya fal musahafu irin wannan ake kira musahafi shi tashifi shi ne sauyawa a ɗigo a magayyar rubi shekali wanda ko aka musanya wasali kamar ya zama fataha ce sai aka mai da ita rufuwa ko kisra ce aka bai da ita fata fal muharrafi to irin wannan shi ake kira muharrafi shi yasa ibn hijjat al-hamawi a badi'iyarsa ne wato ta ambatan alwa ulwadi kuma wanda ya kunsa mata yabo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo misali da yace hal man yafi wa yaqi in sahafu azali wa harrafu wa ato bil kalimi fil kalimi hal man ya fi wayaki ya fi da yake tsakanin su tasifi ne shi yasa ce in sahafu azali tasifi ne ya fi fati sai aka bai da ita kafi aka ce ya ki fa aka bai da ita kan mai ruwa ya zamo an samu mai tasifi wa harrafu tarifi kuwa ba a tawo bil kalmi fil kalmi kamar kalmu da kalimu kalmu lafzin da ɗauri wanda mai kalma yake nufi niki kalamahu kalma ne masa miki miki kalimu fa da yake nufi kalmomi magana to tsakanin kalmu da kalimu taharifi ne saboda wannan wasali ne aka samu sauyi shine mahalman ya fi waiki in sahafu azali wa harrafu wa atau bil kalmi fil kalmi a fi sanin tashifi ko taharifi yakan zo a isnadi wato suna a sauya shi ko dai a sauya ɗigo ko a sauya wasali wanda in an sauya ɗigo sai a ce an sami mustafifi musahafi in an sauya wasali ko sai a ce an sami muharrafi ina misali kabul zan kamar wani cikin marwaita a inda aka yi tasifin sunansa sai aka yi kiransa muzzaru aka faɗa da ba da zan muzahimi haka wani shi ma kuma a cikin marwaitan sai aka faɗe shi muzahim da zaira da haƙarami sawabu ka kasa sunanan guda biyu shi buzzaru ba buzzaru ba ne nuddaru ne da nuni ne da dan sai aka mai da nunin ta koma ɗigon ƙasa ya sa ta koma ba dan ɗin kuma aka mai da shi da ɗigo a samansa shi ya sa ya koma dan wannan tasfifi ne ya faru shi ko muzahimu ɗin marajimu ne ba zaira ba ce zaki ha ƙaramin ba ha ƙarami ba ne da ɗigo a ƙasan sashi ya sa jin ƙarami ne marajin wafin sulaimin bisali misali na yadda aka samu ta harifi ma kamar sulaimin wanda yake da ramma a kan sun da fataha a kan lam da ɗauri a kan ya aka musanya shi aka ce salimu da yadda dai ake rubuta Sulaimu da yadda ake rubuta Salimu duk ɗaya ne a wasane ne kawai aka samu bambanci to shi yasa a nan an samu taharifi an samu muharrafi an kawo misali inda za ka gane tasifi da taharifi a isnadi walmatan misali inda aka samu tasifi ko taharifi a matani na hadisi ba a isnadi ba yushakkiquna al-hudaba hadisin da aka rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a nan gaba za a samu wasu shugabanni wanda sun iya tsara magana sai su faɗi magana kai ka ɗauka daga ƙur'ani ma suke ɗauko ta saboda yadda take daidai da zai an san dai kai musulmi ne sai ka ɗauka eh gaskiya ne wannan suna faɗar gaskiya amma kuma ina a wajen aikin nan ake me ake cewa zai zama wajen aikin kuma ina ga magana kyakkyawa ga magana mai daɗi ga magana wadda take gaskiya amma kuma an zo aikin ina sai a rasa wannan yanzu mutum shugaba yana da tsawon lafi layi so muke ga kun ci gaba so muke ga bayan aljihunsa kawai yake kokarin ya ga ya ci gaba kaga shi ke gona huɗa ba kenan kuma wani ma ya ja muku aya ya ja muku hadisi ya ja muku magana ta malamai duk da ya yaudara ce an an sani to shine shi ke gona huɗa suna gwaninta wajen faɗar magana wato suna tattance hudu ba magana da za su yi waje ba a alfatu a faɗa da fata a ɗauke kuma ɗigon na kuɗaba ɗin a ce haɗa ba lahar ƙallaci shi yasa a nan a waje ɗaya ma an samu me an samu tasifin da taharifin a kalma ɗaya saboda me hasaɓe mai ɗigo an mai da shi hasaɓe mara ɗigo ramma an mai da ita fata a rufu an mai da ita fata shi yasa an samu tasifi da tarifi a kalma ɗaya me ake kira haɗar itace itace na ce shi ka gona haɗa ba me kina ake nufi da larabci suna fassara itace da wani malami ya ji hadisin nan yadda aka kawo shi tasifi da tasifin nan da tarifi sai ya ce kai wannan hadisi da gaskiya ne da ai mun wahala mun shiga uku saboda na ce ba za a fassara itace wato da za a yi girki ka san itace yanzu zai shiga murhu ba dai a yi girki a ce ba yi shaƙi ƙunar haɗaba ba ne yi shaƙi ƙunar huɗaba a sittar rawar suriyu shaya akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wanda ya azumin watan Ramadan ya biyan masa da azumin kwana shida a watan Shawwal sai ya zama kamar ya yi azumin dukkan rayuwarsa to akwai wani malamin hadisi ke sittar din nan sai ya tafifinsa ya mai da sindin ta koma shin mai ruwa ya kawo ya ya wato sannan ya mai da ita ya sannan ya kara alhamza a gaba ya zamo shay'a wa atba'ahu shay'an min shawwal to wannan tasifi ne har da tarifi ma a ciki wa tajar akwai wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa an masa rumfa a masallaci saboda ya shiga ya ringa da itikafi saboda da itikafi shine ihtajara ihtajara bi ma'ana a haza hujrata ya rike rumfa hujratu rumfa kenan ifta'ala yana zuwa da ruko ko ifta'ala yana zuwa da ruko to ihtajara bi ma'ana ittahaza hujrata ya rike rumfa domin lahi a akwai wani malamin hadisi a bladin lahi'a shi da ya tashi ruwaito a biminin ƙasa karfe ta ita jama da ya ita jama ya yi kaho ba kaho ya a masallaci ba rumfaye a masallaci dai ne ta kafi a ciki hadisu jabir ga wani hadisin wanda shi ma dai aka sami taharifi a ciki shi wannan taharifi aka samu a cikin matan tunda ko da yake a suna ne amma sunan ya zo a cikin matanin ne ba wai a isnadin ba fila hazari a game da yakin tattar muka wato yakin ganuwa wanda jabiru shi ya ruwaito a hadisin yake cewa rumi ubayyu an harbe ubayyu a ranar yakin ganuwa an harbe shi da kibiya gundaru wani malami na hadisi babba da ake masa lakabi da gundaru abila hurumi an dangane cewa shi da ya rasu hadisi na abin kawai ce ubayyu sai ce abi kamar jabir ya ce an harbi mahaifina alhali mahaifin jabiru ai tun a yakin uhudu aka kashe shi wanda yakin uhudu an yi ne a shekara ta uku daga hijira yakin ganuwa ko a shekara ta hudu shi yasa ubayyu din nan sai mai da shi abi ya mai da shi abi sai yasa da sanin tarihi na sai a ga ashe kenan shi ya yi taharifi ne wa ƙa'ilu haka na wani akwai wani marwaici wato inda aka samu tasifi a ma'ana ba wai a cikin ɗugon ba ma ba wai a wasali ba shi tasirin ma sai ya zama har a cikin ma'ana fi- a shi ne sahafa fil ma'ana ya sauya a ma'ana fi ana zaci a cikin cewa sallah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ana zaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah zuwa ga wata sanda ma'ana an masa sutura da sanda sai ya zama sandan kamar tana daga gabansa ya ce akwai to kabila da ake ce da su banu ana zata sai ya ce ai wannan kabila wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah wajejen su har wani a cikin su yake cewa ai mu mutane ne ma'abuta daukaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah wajejen mu yayi sallah wajen mu wato zan zama kamar su ne ka'aba yace hayyu yace wai kabila ce a wa shafin runa wasu wasu ce wai akuya ake nufi wai anzatu ce ta akuya to duk ba haka bane anzatu akuya ɗaya anzu awakai da yawa to duk ba haka bane sanda ake nufi ba akuya ake nufi ba ba kabilar banu anzata ba a'a sanda ake nufi shi yasa anan an samu tasifi ma a ma'ana so a sai menene an المعلق لكم فالمعلق حديث مؤلف والسقط إن أول إسناد ورد مؤلق ولو لآخر السند وحكمه الرأف إذا لم ينجدر وحكم ما ألقه الشيخان مرد أو كان مورئ الصحابي مرسل إنا لجبرا بسواه يقبل أو قول باثنين ولا أن يقع فمدرج أو لا فقل منقطع يا كابان كنكو سي سي المدلس تو مدلس كنكو تو وسكدو ɗauke wani cikin marwaita idan aka ɗauke wani a cikin isnadin hadisi in wale da awwala isnadin in ya zama a farkon isnadi ya zo misali kamar buhari ya ce imam malik ya rawaito daga ibnu shahabin daga salim daga abdullahi umar to anan an san dole farkon isnadin akwai wanda babu buhari ya yi almajirci a wajen fiye da goma mutum goma daga almajiran imam malik wanda a cikin akwai sai abdullahi yusufa shi ya fi ruwaya ma daga gare shi amma duk inda dai buhari yake ya ruwaito hadisi kai tsaye daga imam malik to an san farkon akwai wanda babu saboda buhari ba a haife shi ba ma gaba daya sai da aka samu shekaru goma sha biyar da mutuwar imam malik imam malik yau faɗi hijira ta ɗari da saba'in da tara ɗari ɗaya da saba'in da tara shi ko buhari an haife shi hijira ta ɗari da casa'in da hudu aga sai da imam malik yau faɗi da shekaru goma sha biyar sannan aka haifi buhari shi yasa yaushe ma ya gai amma ya ga da yawa daga almajiransa ya ga fiye da mutum goma daga almajiran imam malik daban-daban wanda kuma duk ya karɓa daga gare su shi yasa idan kai tsaye ce an karɓa daga ma malik to mun san akwai wanda babu kuma da buhari a irin wannan hadisin zai ce zuhuri ya ruwaito daga salim daga abdullahi umara shi ma dai mu'allake sunansa haka nan da zai ce salim ya ruwaito daga abdullahi umara daga manzala sallallahu alaihi wasallam to shi ma dai mu'allake haka nan in ya ce abdullahi umar ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma dai sunansa mu'allaki shi yasa nan abin da za a duba shi mu'allaki tayi mutum ɗaya kawai aka ɗauke a farkon isnadin tayi mutum biyu aka ɗauke tayi mutum uku aka ɗauke kai walau li ahir ya koda har zuwa ƙarshe ne walau li ahir sana koda zuwa ƙarshen isnadin ne shi yasa da buhari ma zai ce gaba ɗaya manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk dai sunan wannan hadisin mu'allaki duk irin wannan hadisin ana kiransa mu'allaki shi yasa da inda ya shafe mutum ɗaya daga farko wato ya shafe malaminsa ko ya shafe mutum biyu ko ya shafe mutum uku ko ya shafe mutum hudu kai ko da ba buhari ba daga sauran marwaita wanda yake suke ruwaito hadisi da isnadi amma wannan hadisin da za su kawo a maimakon su kawo da isnadin sai zama kai tsaye suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ko suka faɗi sahabin da ya ruwaito kamar Abu Huraira ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko suka faɗi tabi'in da ya ruwaito kamar Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud ya ruwaito daga Abi Huraira cewa manzo Allah ya ce kaza to duk irin wannan sunan sa Allah ne duk irin wannan shi ake ba sunan mu'allaki wa hukumun ra'af me hukuncin hadisi mu'allaki shine za a ce rarrauna ne hadisi mu'allaki rarrauna ne saboda ɗaya daga cikin sharuɗan ingancin hadisi shine ya zama an faɗi isnadinsa cikakke kuma a tabbatar sannan a tabbatar cewa duk wanda suka zo a isnadin adalai ne dukkaninsu kuma dukkaninsu masu kiyayewa to sannan ne za a ce hadisi ya inganta ko to a nan a yi ba a faɗi farkon ba ba a faɗi farkon ba ko ba a faɗi gaba ɗayan isra'ilin ba shi yasa za a ce hadisi ne mu'allaki izalan miyan jabi matuƙar bai samu ɗoruwa ba amma idan hadisi mu'allaki ya samu ɗoruwa ba shi kenan wannan hukuncin da aka bashi na cewa rarrauna ne sai ya tashi yanzu misali kamar buhari allah ya ƙara dagare shi ya saka musu da alheri a jami'in sahi nasa ya kawo wajen hadisai dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da tara wanda ya ta'alikin su amma a cikin hadisan nan dubu da ɗari uku da hamsin da tara akwai guda dubu ɗaya da ɗari biyu wanda ya kawo isnadinsa a wani wajen wani ma sai ya zama waje biyu yake kawo isnadinsa wani ma waje uku amma a wani wajen sai ya kawo shi ya shafe isnadin ko ya shafe kwakwa isnadin yanzu wannan ko inda ya kawo shi ya shafe farkon isnadin ko ya shafe isnadin ma gaba daya ai za a ce ingantacce ne duban cewa a wani waje ya kawo shi da isnadin su cikakke a gaba daya a mu'allaqatu na Buhari yadda malamai suke faɗa wa'anda ba su zo ba inda ya kawo su da isnadi guda ɗari da hamsin da tara ne ɗari da hamsin da tara ne kaɗai wanda ba inda ya kawo musu isnadi amma sauran dubu da ɗari biyu don wani wajen ma kaga ya ta alikin su to akwai wajen da ya kawo isnadi wanda dai a baya an faɗi dalilan da yakan sa Buhari ya ta alikin hadisi ko can a baya a wajen mata alikun ladal Buhari a can ko kuma allaka hushin hani mar shine anan yace hukuncin abin da Buhari ko Muslim suka rawaito shi da at-taliki ya gabata gare mu a baya shi imamu Muslim Allah ya yarda da shi ya saka masa da alherin ya kawo hadisai yan kaɗan wanda ya ta'alikin su amma dukkaninsu dukkaninsu akwai inda ya kawo su da isnadi sai guda ɗaya shi ne na hadisin ƙalin laifi wannan hadisin bai kawo masa isnadi ba gaba ɗaya guda ɗaya ne kawai mu'allaki a gaba ɗaya a cikin sahihu muslim shine a baya yake faɗa ولم يزيد في قال ليسوا في سيه مسلم في قال ليسوا ولم يزيد إلا لدى التيمم في قال ليسوا في سيه مسلم waje ɗaya ne kawai mutum ya kawo hadisi mu'allaki wanda kuma gaba ɗaya a littafin nasa ba inda ya kawo masa isnadi au kana mauri as-sahabi idan aka faɗa hadisi gaba ɗaya da isnadinsa amma da aka kai kan tabi'in sai aka ɗauke ba a faɗi na sama da tabi'in ba mursalu shi ake kira hadisi mursalu a nan abin dubawa irin da abin da mai baikuni yaye malamai suka ce da gyara a kai to kusan irin haka ɗin da ya shi ma shi abdullahi ɗan fodo ya yi domin cewa ya mauri a sahabi mahallin sahabi wanda malamai suke cewa ai hadisi in an tabbatar ya kai ga sahabi amma ba a faɗi sahabin ba wannan kin faɗin sahabi bai taɓa hadisi saboda saboda dukkan sahabban manzon Allah Allah ya ƙara da a gare su yaddaddu ne amintattu ne yasa ba wani a cikin su ba wani wanda za a ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma a ce ba amintacce bane ina ai ganin annabi ba wasa ba tunda sun ga annabi dukkanin su amintattu ne shi yasa abin da yake akwai ta'arifin hadisi mursali shine a ce wanda aka ɗauke na sama da tabi wanda in aka ce an ɗauke na sama da tabi tayu wanda aka ɗauke ɗin sahabi ne kaɗai tayu ma a'a akwai wani tabi tunda tabi an kan karɓa hadisi daga tabi'ai kamar su yanzu kamar zuhuri wayarsa daga sa'idun usayyari ko daga wato ubaidullahi bin abdullahi bin utatu mas'ud ko da makamantansu ya fi yawa ya ninka wayarsa daga sahabbai kai tsaye zuhuri tabi'i ne ya ga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi hadisi a wajen su kamar anas bin malik zuhuri ya karɓi hadisi wajen anas bin malik wanda ma ake cewa mafi ɗaukakar isnadi wanda ya je ga anas bin malik shine a ce malikun an zuhuri an anas shi ne can a baya shi shi abla yake cewa wa malikun fablu shahabi ne aka fi a sauku ma karja ana an anas wa malikun fablu shahabi shi ne mai bai kudiya kaga aka gyara masa da ya ce wa mursalu min sawahabi yusaqat aka ce ai abin da ya fada cewa ya fada shi ne wa mursalu man fauka tabi'in saqat wa mursalu man fauka tabi'in saqat to ina da jawran bituwa mai kuma shi hadisi mursalin in ya samu ɗoruwa da wani to sai a karɓa yanzu misali hadisi ya zo wanda yake mutasiri ba misali a cikinsa amma kuma isnadin akwai ɗan wani abu kaɗan wanda shi kadai kan malamai suna ganin bai isa ya zama hujja ba to kuma sai ya zo ta wata hanya amma hanyar ya zo ne mursali ita wannan hanyar lafiyayya ce kawai abin da ya faru a cikinta shi ne wannan irsali to yanzu a iya haɗa wannan mursalin wanda hanyar lafiya take sai dai irsalin da wancan wanda yake mutasilin amma da yan magana a kai sai ya zama su tashi junansu yayin sai ya zama an aiki da wannan shine inna la jamran bisiwahu yuqbal idan ya samu dori da wani sa za a karba anan shi Abdullahi yayi amfani da faɗin ibn malik a alfiya da ya ce wa ba'ada marin raf'ukal jaza hasan wa raf'uhu ba'ada murari'in wahal saboda anan jaza'in bai masa jazma ba da an dubi cewa jawabi ne na in sai a ce yuqbal yuqbal ai masa jazma ko amma sai raf'a ya zamo yuqbalu ne saboda me saboda sharaɗin ya zo mari shine inna da shi yasa shi ibnu malik yake faɗa alfiya wa ba da marin raf'ukal da za hasan wa raf'uhu ba da murari'in wahal to da baitoci suke kawo anan shahidai akan wannan magana ta ibnu malik guda biyu ko maganganun na ibnu malik guda biyu na farko shine cewa a rafa'anci da za'i in ya zamo sharaɗin mali ne ba laifi ya yi kyau ɗaya kuma shi ne cewa a yi masa rafa idan ya zama sharaɗin murariki ne wannan yana da rauni wanda baitoci suke kawowa ko ba masu alfiya ko duk malama a jinsi ne a nan ko auƙabu ko kuma ya zama kafin a kai wato baitocin da suke kawowa shi ne ɗaya na zuhairu wai a tahu a halilun yawon masu gabatin ya ƙuru la ga'ibun mali wala harim idan aboki ya je wajen harim ranar da ake fama da rashi babu babu babu amma in aboki ya zo masa sai ce a ni dukiya ta tana nan kuma ba ka zan yi shi yasa bai sanya hanzari da cewa babu to ya kuru shine mahallin shahidin a tahu filin sharɗin ya zo mare jawabin ya zo murari amma aka yi masa rafa shi ko ɗayan bari ko bani murari wuhan baitin da suke kawa shine ya akara abin hadisin ya akara ko innaka in yusra'a akhuka tusra'u ina wanda suke kawa ko tusra'u yace tusra'u to an ko ko kafin a kai ga sahabi ne bisnaini wala ya zama an shafe mutum biyu a jere kamar misali hadisin da aka ruwaito daga malik imam malik shi ko ya daga zuhuri zuri ya ruwaito daga Abdullahi Ubaidullah da Abdullahi ibn Ubay ibn Mas'ud shi kuma Ubaidullah ya ruwaito daga Abdullahi ibn Abbas da aka zo sai aka faɗi cewa Imam Malik ya ruwaito daga Abdullahi ibn Abbas kaga an shafe wa an shafe Ibn Shahab Zuhri an shafe Ubaidullah kuma a jere to fa mu'ural to irin wannan ake kira hadisi mu'urali irin wannan sunansa hadisi mu'urali shine a can yadda a bai kuni ya ce wal mu'radu saqidu min husnani aula idan ku ba ɗaya daga cikin wannan ba ba a farko aka shafe ba ba a ƙarshe ne ba da aka faɗi tabi'i ba a faɗi nasabar tabi'in ba ba kuma a tsakiya ba ne ya zamo an shafe mutum biyu a jere to fa kul munqadi to sunan irin wannan hadisi munqadi sunansa munqadi wannan tafiya bisa cewa munqadi wato bai hada da mursali ba bai hada da mu'rali ba bai hada da mu'allaki ba akwai daga malamai wanda su suka tafi akan cewa shi hadisi munqadi ya hada da duk irin waɗannan shi yasa kamar mursali wani nau'i ne na munqadi kamar mu'allaki nau'i ne na munqadi kamar mu'rali nau'i ne na munqadi wanda akan haka shi mai baikuniya ya tafi domin cewa ya kaka wa kullu ma lam yatasil hali isnaduhu munqadiul awsali kaga ce duk wani hadisi da isnadin sa bai samu saduwa ba a ko kaka za a kira shi munqadi ashe shi ya dauki maganar wanda suka ce shi hadisi munqadi ya hada da mursali ya hada da mu'allaki ya haɗa da mu'urali shi ko anan ya zaɓi cewa a munkadi nau'i ne daban bai haɗa da su ba shine dai wanda rashin ittisalin ya zama ba irin wannan guda uku ba ne ba a farko ba ne ba kuma sama da tabi'i ba ne aka sha amu sama da tabi'i ne aka shafe ba ba kuma mu'urali ba ne shine wanda aka shafe mutum biyu a jere Allah ya gane da mu Allah ya shafa da alheri na a wannan ba a ce masa saboda damar ya salihin ba a sharɗanta cewa za a kawo hadisi da isnadi ba shi yasa inda ake cewa hadisi mu'allaki sai a littafin da shi a tsarinsa da hadisin da zai kawo yakan kawo isnadinsa to a irin nan ne in ya shafe farkon isnadin ko ya shafe baki ɗayan isnadin ma sai a ce ya yi ta'aliki amma daman kamar irin su riyar salihin irin su bulukul mara a irin su wannan wanda muke karantawa mai sunansa a yanzu umdatul ahkam to duk wannan ba a cewa an sami ta aliki saboda daman su ba su dauki nauyin cewa sai sun kawo isnadin hadisi ba suna dangana hadisin ne ga malaman da suke kawo shi da isnadin sa yawa shi ne a kan ya ba da ya ce sallallahu